ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara sake haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nefa a ningi karamar hukumar ningi a jihar Bauchin Najeriya wanda yau muna safiya ta 16 ga watan Ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da sha shida ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wasalam 2025 muna cikin tafsiri na suratul mulk na da tambayi za mu amsa sannan mu ci gaba insha Allah assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malar lafiya ta ce miji ne ya ce wa matarsa in kin ƙara magana a bakin aurenki sai ta ce tose me da cewa tose me ɗin shin malam ta saku
na farko ya kamata su mazaje su ji tsoron Allah al'amarin aure al'amari ne wanda yake da matuƙar daraja da muhimmanci mutuwar aure kuma abu ne wanda ba shi da daɗi musamman zamantakewa idan an fara zuri'a a ciki to ba wani abin da zai jagorantar mu illa haƙuri ko ya ko moyanmu saboda haka haƙuri shi ne zai ke juriya a daina kawo ire-iren waɗannan sharaɗai waɗanda kamar ana ɗaukar su kamar ba a ba a wurin muhimmanci in har ana ba aure mahimmanci bai kamata ake kawo irin waɗannan kalamai ba a ce kawai da kin yi magana ko ki ce tak ko kuma da kin yi tako ɗaya eh haka ne amma da ya kamata ake cizawa ake hulawa yanzu ita tana neman fatawar cewa mai ta ce ne wai?
ta ce tose eh ita ba da neman jajiba-jajiba a wurinta yau yanzu an ce miki eh to sai mai magana ce shi kenan dama haka ke bukata sai ki haɗa kayan ki fice kenan ko to ai to sai mai ai ba magana bace ba ni dai a fahimta ta ko to sai mai ai ta yiwu kuna takaddama ne akan wata matsala daban a fahimta ta dai kenan kuna maganganu ne akan wani abu daban ko kina so ko ba kya so ko nayi ko makamancin wannan sai ce karki sake mun magana in kika sake magana akan wannan tokinsu an gane to kaga sai da ce to sai mai in na sake magana to a tunani na dai wannan to sai mai din ne a fahimta ta ba za a sanya ta daga cikin maganar da shi yake maganar in kinkinsa kuma wallahu a'lam biki saku ba ne a fahimta ta gaskiya in ma sakin kike so biki saku ba sai ki jira wata damar kuma ta zo da wato kullum abin da ya kamata ku sani duk inda Allah ya sa kika samu kanki a ciki to ki yi haƙuri shine gidan mijinki kai ma wacce ka samu a matsayinta na matarka ita ce matarka haƙuri shine fiye da komai amma muddin ba za mu ke haƙuri ba to za mu ta gama da wannan matsatsalin ko kuma mata dole sai kun yi ƙoƙari kun danne rashin kunya da faɗar magana ba taunawa da yin abubuwa na gadara musamman musamman a wannan lokacin da maza suke karɓar kebula na rayuwa saboda haka to idan ba za ku ke haƙuri kuna jure musu kuna taimaka musu da kalamai masu kyawu ba to kullum irin wannan zai ke faruwa saboda haka ina gani dukkanin musan cewa zaman aure ibada ne muke iya iyawarmu wajen cijewa da dauriya akan biyayya ga Allah Allah ka samu dace
wannan ta ce wai menene falalar lailatul qadari kuma a wani dare ne ake sa rai ita wallah kuma wani ai malamai sun yi hudubobi sun yi laccoci muhadarat masu yawa haka ne wanda na farko dai dare ne wanda babu Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahri bi ma'ana daren lailatul qadri ya fi dare dubu wanda ba na lailatul qadr ba an gane ku bi ma'ana daren lailatul qadar ya fi dare dubu wanda babu shi a cikin shi da yake nan sannan albarka wannan dare Allah ce tanazzalul mala'ikatu war-ruhu mala'iku duk suna sakowa hadda mala'ika jibrilu da izinin ubangiji subhanahu wataala kuma ya zo a hadisi duk wanda ya dace da wannan dare ba wani abin da zai roƙi ubangiji wanda Allah bai amsa masa ba matakan ba sabon Allah ba an gane sannan dare ne wanda a shi ake mana bajet na shekara in an gane bajet ko bi ma'ana a wannan daren ne duk wani alkhairan da zaki samu zaki aure ko zaki aurar ko zaki haihu ko za a miki kyauta ko duk dai wani abin alkhairi a wannan daren za a miki bajar na shekara ki complete sannan kuma haka aka si duk wani abin da zai same ki na kishi alkhairi shi ma a wannan daren za a yi bajar ɗinsa an gane kuma a wannan dare ne aka sauka da alkur'ani daga san sama zuwa baitul izza duk wani daga cikin falalolin wannan dare bi mana ƙur'ani ai jimlatan ya sauka a wannan ɗakin hadisi ya ce wani ɗaki ne a sama ta ɗaya wanda yana daidai da ka'aba kamar da na faɗa muku nan kowane rana kowace rana mala'iku dubu saba'in suke ɗawafi na ibada a wannan baitul izza na sama kuma idan mala'iku dubu saba'in suka yi suka tafi na yau waɗanda za su zo gobe kuma ba na yau ba ne ba na jiya ba ne ba bi mana a kullum sabi ne shi yasa Allah ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san iya adadin rindunar ubangijinka bi mana mala'ikun Allah sai Allah kaɗai babu wanda ya sani don da yanzu ba ki da actual hakikatan cewa wannan ɗakin shekarar sanawa kuma kullum ana dawafi kuma kullum mala'ikun su ne dai wasu ne dai ba wancan ba to saboda haka anan aka saukar da qur'ani conflict dinsa an gane to kuma da Allah ya aika manzo Allah da waqi'a ta faru da abin da ya faru kuma sai Allah ya umarci Jibrilu ya je ya dauki ma'ana aya kaza ta guri kaza ya je ya karanta manzon Allah an fahimta bi mana din munasabat bari in ba ku misali wannan hadisi na baiwar Allah wacce Allah ya saukar da wayannan ayoyi na farkon suratul qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir Ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lokacin da wannan baiwar Allah ta zo gurin manzo Allah take kawo koke na abin da ya faru tsakaninta da mijinta ta ce ni ina gefen manzon Allah abinda ma take faɗa wa manzon Allah baya fitowa clear ina fahimtar me take faɗa masa amma ubangijin da yake sama ta bakwai ya ji ta har Allah ya turo da Jibrilu da wahayi abinda zai karanta manzan Allah cewa Allah ce ka faɗa mata qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haƙiƙa Allah ya ji wannan magana ta matan nan wata take tattaunawa ko tufkawa ko sa'insa da mijinta Allah ya warware mata ma'ana wannan ishikali na zihari da mijinta yayi da kuma hukuncin duk waɗanda za su yi zihari da matansu to ga hukuncin da Allah ya ce wannan matar ce wata rana an yi ikama sai na umar zai ta da sallah kawai sai wannan matar ta zama dattijuwa ma a lokacin ta tsufa ta ce da Allah tana son ganin shi za su yi ɗan wata magana ita ba wala Allah ba san ma an riga an ta da an yi ikama ba ma ko ta kai ga an yi ikama ko ba sai na umar da ya koma gurinta suka ɗan keɓe tana koka masa maganganun wasu maganganu haka sai na umar ya ɗauki ya tsaki tsawon lokaci sabai suna ta jiran shi bai dawo ba zuwa can ya dawo ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah yake cewa ya khalifa ka daɗe wacce mata ce wannan ta tsaye da ka haka ce kai baka san wannan matar ba wannan matar fa ita ce wanda ubangijin da yake sama ta bakwai ya jo kalamanta tana koka manzon Allah ya ce wallahi inda za ta rike ni tsawon dare a tsaye zan kuma sai na saurare ta ita wani ayar baiwa ce wacce ta kawo korafi ga mijinta Allah ya saukar da Qur'ani sun kutukum akan ta ita zan wasa da in cikin jin maganar ta Allah ma ya ji maganar ta balle ni daga gashi wannan menene falalaci duk wanda aka saukar da qur'ani akan shi ai ba karamin falala bace ke an saukar akan ki ne ko an saukar ko akwai sura ɗin ningi eh ko sura ɗin masallacin nefa aha bisalabauta da waɗannan albarkatu ba to ce sa suna girmama lamarin duk wanda Allah ya suka da Qur'ani akan shi ba karamar daraja bace in kun kalle Bukhari ya kawo hadisi a cikin sahihin sa dangane da asbabun nuzul na me yasa aka saukar da ayat taimama ai kun san dalilin ko ana cikin tafiya an je tafiya da manzan Allah da sahabai da iyalin shi kawai kwaɗam ana cikin tafiya dama ruwan da ake tafiya da shi na sha ya ƙare ana buƙatar ruwa kawai ana zuwa wani guri sai umu na aisha ta ce ya annabin Allah anan za a tsaya anan za a huta a yada zango anan tukuna a cikin jeji ne abin kowa ya ɗore masa kai manzo Allah bai saba ya ce a tsaya ire-iren waɗannan gurare ba kawai sai aka tuno kawai wannan yarinyar ce ita ce kawai matsalar ta ce ita ta da mana wannan wace yarinya kenan ummu na Aisha wannan yarinya ce kawai kin zo kin ba ma ka gani wannan ana nuna maka yadda mace take control din namiji amma ko banda ku ko ba ku iya ba ba ku da haƙuri ba ku da juriya kanikancin ma'ana kun saki ba ku da sufanin ɗaurin ba ku da sufanin kamun duk ba ku iya ba sai kaɗan daga cikinku ƙaramar yarinya amma kalli duk duniya baki da duniyar sahabai da annabin baki da aka ji aka sami aka soya za a tunkari a lamarin nan saboda gurin ba ruwa kuma ga ruwa ya ƙare shi kenan suka ɗunguma manyan sahaban aka samu sai na babakar tun da ai shi ne lamba ɗaya shi ne fulogin manzan Allah lamba ɗaya ya babakar muna fahimtar aisha ce ta sa manzan Allah ya maka ya da zango a gurin nan ba ruwa ruwan mu ya ƙare kuma ba ruwa a wannan gurin ka je ka samu manzan Allah ka mishi magana a ɗan matsa mu je gurin da yake za mu iya samun ruwa sai ce to shi kenan yana zuwa sai ya tadda manzan Allah yana kwanci akan cinye na Aisha yana bacci yana zuwa sai ya sa ya sanda ya dan zungure ta haka yana mata fada shi dan me zaki sa tunda ai shi ya isa ko duk da baban shi babanta ne amma kuma uwarsa ce tunda duk mata ya manzan Allah wa azwajuhu ko ummahatuhu tace saboda bana son manzan Allah in motsa in tada shi daga baccinsa na shanye wannan tsinkari da zungura da sai na bakar yamin nan take sai Allah ya sauka da ayatu tayammu cewa idan za kuntum darabtum fil ardi to nan take Allah ya kawo mafita cewa to gashi in ba ruwa ga abin da za a yi ga abin da wannan ba albarka bace ba wannan kadai darajar gidan manzan gidan sai na babakar ce to Allah ka mana gamu da katar Allah ka samu
mai tambaya ta ƙarshe ta ce don Allah ina so ka faɗa min haramci ko halacci mijina ne yake shafa mai yake shafa mai na gyaran jiki kuma na yi fari kiran yana bata ne ina tsammani wato bleaching kuma shi ne yake saya min na shafa to malam hakan ya saba wa Allah ko kuma saboda an ce ko mai miji yake so ka yi masa
akwai abin da in miji ya ce ka mishi dole za ka mishi sawa'un yana ra'ayinka ko ba a yi ra'ayinka amma akwai abin da yake ma'ana shiga gonar Allah ce kamar wannan canza fata ta koma bakfara daga baka ko canza gashi daga fari daga ja ya koma baki duk wannan malamai suka ce haramun ne an gane ko akwai mayukan da za su gyara miki fata za su sa fata ki ta yi luwai-luwi ba tare da kin yi fari na bleaching ba kuma sannan kuskuren da ake samu tun farko fitinar wannan abin ya zama babban fitina fa kar ku ɗauka kunan najeriya ne in kin samu kin shiga saudiya da man bleaching ba ƙaramin kuɗi za ki samu ba ku tambaye masu shiga da fita ku ji kuma ba mutanen laraba ne suke sawa fa wallahi na tsaya a wani katon mall na ga wayansu jajaye a malaysia suna sayan man wannan na kasa jurewa ni abin dore muka yake sai nake tambayar su to da farko da na taba tambayar to lokacin ban fara dan jin yaren kasar ba har ma in iya me zan ci suka yi dabarta suka min magana da yaran ban gane ba can da na samu sai naga suna ɗan jin turanci haka sai na tambaye su na ce ku ga ku farare tar amma wace irin me kuke da wannan kuma sai ɗaya ta kalle ta yi murmushi ta ce ai wai suna ƙara lahitinin ne da shayinin ne to na ce to mu kuma baka mu kuma sai mu ce me ba ai ku dama haka Allah ya halice ku kun san cewa dole ba za ku irin ba za ku zama hakan ba na to a yanzu ke menene wani fari kike bukata nan gudu ga ke fari tas a ne dan duk nuna akan ki to kaga abin menene fitina ce fitina ce kawai sai an saba Allah fitina ce kawai so daga wannan gaskiya kuskure ne da shi daga da dare na gashi ya ƙara baki shi ma nan duk wajari ne ba a so kawai waɗansu malamai suke ɗan sassauci cewa iyan a gidanki kike mijinki ya san irin zubin kalarki to amma kowannan ma malamai suka ce ba daidai bane ba yanayin da Allah yake so haka yayi ki to sai ki hakura da haka kai kuma in ka tashi aure in farar kake bukata to kar ma ka auri wankan tarwada ba haka bane ba ka ce dole sai ta zama yadda kake so da kaka auri wanda kake so ita ka bar ta azuminta kuma kowa da kuke gani akwai albarkashi inda za a faɗa miki amfani advantages da yawa na baka fatar za ki sha mamaki wanda babu shi a farar fatar maza da musiba shi yasa wannan blessing da kuke mu ne haka mata mata ta ce ta ce laifinku ne maza fitina kuci ta samu haka ku ku ce ba ku san baka sai fara to ya zami to wannan kaga laifin mazan ne su suke da fitinar wannan to mazan ne aka sari ba a san menene kwalitin mace ba kawai dai faran mace komai ya ci kawai shi ne abinda namiji yake so an gani ko in ba ahalus suna bane kuma ta gaban sawa a mota aban nunawa to dai wannan kuskure ne in yaje gurin masu harkan mai in yace a hada masa man da zai sa miki hasken fata ba irin wannan bleaching ba za a hada miki shi dai zaki ga duk wani taba taba yana tafi da shi ai kamar dilka da halawa da kuke ba kuna dilka kuna halawa ba kin ga farin dilka da halawa ai ba na bleaching bane ba zaki ga fuskar ki har santsi take yi fata ki har santsi take yi kuma ki ga duk wasu gashi gashi sun tafi na su sun sani ai kai ba fagen ka bane su sun san halawa an gane ko saboda haka zaki ga cewa fata ki tayi laushi kuma tayi santsi kina zuba ruwa ruwa kawai na darewa kuma zaki ga duk wasu kananan taba tabo ya tafi akwai tablet din da ku kun sani ai supplement din da kuke sha wanda in kina shan wannan supplement din kuma zaki ga duk fatar ki ta daina yaushi zaki ga fatar mace batan maza wani gida gida layi layi layi layi layi to kin ga mace in tana da fata irin tamu irin wannan to in tana shan wancan zaki ga fata ta koma normal to kin ga wannan gyaran fata ne ba laifi bane ba in akwai wasu dan dugo dugo na baki baki zaki ga in kina shan wannan supplement din ya gyara ki kin dawo fresh to irin wa'annan ya kamata mu gidan ke nema miki ba irin wancan ba Allah ya mana gaba da na na eh farkon shafi farkon shafi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير na'am mun gani ajiya da kuma yadda na karanto mana ajiya da daddare a gun tafsiri na maza yadda Allah subhanahu wata'ala baya azabtar da al'umma sai idan ya aiko mata manzo wannan al'umma ta ƙaryata annabin ta ƙiban abin da annabin ya zo da shi abu na biyu kuma Allah baya sanya kafirai da munafukai cikin wuta sai su ma a karan kansu sun ga cewa shiga wuta shi ya fi dacewa da su kuma cewa ba laifin Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kansu tun daga shi mala'iku za su tambaye su cewa me ya shigar da ku cikin wutar sakara ko za su ba Allah a mala'iku amsa cewa mun kasance ba ma sallah mun kasance kuma ba ma ba da zakka kai duk wasu nau'uka na laifuka muna shiga cikinsu to kinga sun tabbatar cewa Allah bai zalunce su ba ko su suka yi wa Allah laifi Allah kuma ya hukunta su to muka gani kuma ajiya su da kan suke cewa in an tambaye su manzo bai zo muku ba bi ma'ana ba a samu manzo ya zo ba in kunkula ayar baya Allah ya ce walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan zaminan bajiya gaskiya idan aka jefa su cikin wuta sami'u laha shahiqan za su ji ma'ana kururuwa wannan shahiq ma'ana shine karar wuta kamar yanzu in kin sa gawayi sosai ko kin hada yace sosai in wuta ta yi gangagan ba ku jin wani sauti to to wannan shahiq din bi mana sautin wutar jahannama ne wahiya tafur ka- tana irin zababbaka in an ce tafur shine kamar ki sanya ruwa a cikin tukunya akan wuta kuma ya zama abin da kika sa din ba shi da yawa ya za ki zai tafasar haka zai ki ta yi ga sautin gunjin wuta ta haɗu tana wannan ba da sauti ga kuma ma'ana wannan ruwa yana tafasa da abin da yake cikin wannan tukunya to shine Allah ce idza ulqu fiha idan an dauki wayannan yan wuta an jefa ciki sami'u laha sai ka jita an gane ko shahiqan kai tana wannan ƙara ita kanta wutar wahiya tafuru tana zababbaka akan menene da cin mutane Allah ce takadu tamayyiz min al-ghayri ita kanta kamar ta balle sashinta da sashinta saboda menene fushi ita kanta wutar cikin bakin ciki take ciki shi yasa kullun tace a ƙaro ya ubangiji a ƙaro mini sashi na yana kona sashi ita kanta ka take magana fa saboda kamar an jefa mata fasinjan sun mata kaɗan a ƙaro mini mutane shi ne maka karanta a baya ita wannan wutar ya ƙudu hannasu wal hijara wannan wuta tana ruruwa tana kunnuwa ne tana kamawa ta yi balbalbalbal da jikin mutane da kuma duwatsu kwangonan ba ƙaramin tashin hankali ba ne kuma kar mu fahimta cewa idan za a sa ɗan wuta-wuta a yadda ya rayu haka a ɗan adam ɗin haka za a sa shi a'a in haka ne ai wutar ba za ta more ba ai aƙalla sai ka zama ƙato Allah zai mai da ɗan wuta ƙato don alkiyama ƙato in ɗan tsugulutu ne wannan kamar fara mai za ta more kuma a jiki ai kanka sai ya yi kamar kan wata tsohuwar bishiyar gidanku sannan kafaɗinsa sai ya sun wajen zara'i nawa wajen mita nawa hannunsa daga nan zai iya taɓa wancan bishiyar wancan ma zai taɓa wancan zai taɓa bango kuma ga ciki ƙato to wannan fa shine wutar da za ta ci ta more to Allah ya ce takadu tamayyiz min kamar ta kekkece ta daddare saboda fusata ita kanta wutar kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha duk lokacin da aka ɗebo wani gungu aka watsa mata aka danna mata sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wannan wuta suke tambayar waɗannan mutane da aka shigo da su kun ga ba shigowa ma aka ce ulkiya watsawa jefawa saboda ai baka da kima da za a shigar da kai ma ko kawai jefa ka za a yi kenan wani zai tambaya to ya aka yi su mala'ikun ba sa jin zafin wutar a to kuma wani abu ne mai ban mamaki ga annabin Allah ma mai jiki irin namu an rura wuta tsawon watanni ana haɗa ta don a ƙona manzan Allah rasulullah ibrahim alaihi salatu wassalam saboda zafin wutar ma ba za a iya kusantar ita a jefa annabin Allah ba ma sai dai majaujawa ta majaujawa fa aka jefa shi to amma da Allah yake shine mai kun fa yakun a wannan tahowar tashi kafin ya fada wutar mala'ika ya tunkare shi kana buƙatar agaje ce bana buƙatar sai na ubangiji Allah ce sai muka yi wahayi da ita wutar kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki kasance sanyi sanyin ma amintacce ga annabin Allah ibrahim fa aradu bihi khaidan sun nufin ma'ana makirci Allah ya samu sanya su sun ma'ana kaskantattu suna kallo kaman wuta yake ci amma cikin sanyin Allah yake sanyin ma kuma da tsatsan sanyi to ubangijin da ya sanya annabin Allah wuta ta zama sanyi to kuma zaki ci mala'ikan shi baya jin zakuna baya ji sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wutan su tambaye mutanen alam ya'tikum nadhir to lafiya ku kuma ya shigar da ku wannan wuta ma salaka kun fi saƙar me yasa ku kuma ban zo bai zo muku bane ba ku ji wa'azi ba ai ai an ku annabawa ku ba ai ku annabi bane ba ai ko muku ba alami atakum nazir me gargadi bai zo ba qalu sai su ce bala ba haka bane duk lokacin da kalmar bala ta zo tana kora abinda aka ambata ta tabbatar abinda za a ambata nan gaba kun gane da inda bala take haka take bala abinda aka faɗa bala ba haka bane manzon ya zo mana ai kaga ci akai alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba shine annabi suka ce bala ba haka bane ba ya zo ke sa waye ku da Allah silent bala kad ja'ana nadhirun mai gargadi tabbas ya zo mana fakazzabna amma sai muka karyata wa qulna muka ce ma nazzalallahu ko min shai Allah bai saukar da komai ba ƙarya ne in antum illa fi dalalin kabir to kenan kaga wannan yake nuna mana cewa ashe kamar yadda Allah ya faɗa duk wata al'umma da Allah ya aiko mata annabi to ya riga ya gama yanke mata hanzari ya riga yanke mata hanzari ba ta da wani hanzari kuma illa ta yadda da wannan saƙon Allah na hannun annabinsa in kuma ba ta yadda ba Allah zai mata makoma in antum illa fi dalalin kabir kawai ku ba komai bane kuna cikin bata wanda yake babba wa qalu da kan suke ta law kunna nasma'u ai da mun kasance mun ji ji na gamsuwa da yarda aw na aqilu ko kuma mun hankalci abinda annabin yake faɗa mana ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu samu kan masu cikin wutar sa'ira ba da ba mu zama ahalin zaman cikin gidan wutar sa'ira ba yana ashe kun ga dole sai ka ji ji kuma na fahimta sai ka halatto da hankalinka mai Allah yake faɗa wallahi duk wannan wa'azin da muke muku da wayannan nasihun da nake muku wallahi in dai ba ku yi aiki da su ba to Allah ya kiyaye abin da ya waye gare ga wayannan mutane zai faru akan ki wallahi kullum wa'azi ake muku ku daina harkar bokanci ku daina harkar tsubbu ku zauna la ku daina ma'ana sihirce sihirce tsakanin uwar gida da amarya da talaki haramun ne kafirci ne an gane ku kafirci ne wata tun kafin aure mata kishiyar ma ta shiga ta fita ta bata auren wata sai ta zo za ta bata auren wata kuma wacce za ta zan ita ce za ta kori cikin gida duk kuma ba kuna korarsu ta hanyar addu'a ba ne ta hanyar bokanci ne duk ta hanyar sihiri ne amma za ki salla wallahi da ki salla da ki je ki rungumi church wallahi duk tafiye ku ɗaya na ratsa miki da wanda ya halicce ni in dai kina harkar bokanci ko wallahi ke kafira ce ‘yar wuta ce lamba ɗaya ko matan liman ciki ko matan ladan ciki ko ‘yar hizba ce ke ko ‘yar agaji ke ce ya kamata kusan wannan amma ga kunan kamar gaske masha Allah ya kamata aje aje an sami gidajenku kamar gidajen na na Aisha da Hausa amma in ka je ga habaici ga zage-zage ga shi ku raba kan 'ya'yanku kowa wai nata ne bayan za ku mutu ku bar su kun haifa musu da gaba ya kamata mata ku tsoron Allah ya kamata ku tsoron Allah me abin duniyar kaddare ma kin je kin yi ulumboto yanzu komai ya zo hannunki ke ce amarya amma kudin cefa ne a hannunki yake ke ce amarya amma makullin talaka a gurinki yake ke ce amarya amma magana ki kawai ake ji ba a jinta uwar gida ko ke ce uwar gida kin dominatin din komai amarya da ya kamata ci tana murza zare ba ta murza zaren komai kin janye zara ba haka bane ba kin samu matsayin da ya kamata ki samu komai sai an shawarce ki komai sai kin ci ga abin da za a yi yan uwanki in sun zo ya kai mari ya kai goro to bayan wannan sai ne mun ji kin samu fada kin zama lamba ɗaya a gida sai me tambayar ku nake sai me Kin- yanzu gashi nan mukaddara kin samu fada ke ce lamba daya sai abin da ke so za a yi a gida in ba kya so ba za a yi ba yan uwanki su ne yan uwa ƴaƴanki su ne ƴaƴa dangi su danginki su ne dangi in sallah ta zo ma ki ake ba kudin sayayya kudin kayan yara duk ki ake ba sai mai to kuma abincinki ake ci ba zai so nama ba sai a girkinki ko ba haka bane in yazo gida sai ya fara miki magana kamar wancan ba aure ta a gaban iyayenta ba to duk kin samu wannan matsayin sai me tambaye ku fa nake yi ba za ku matsayi ba ba za ku faɗa ban amsa ba baba sai me eh tambayar da nake yi duk kun samu kin samu wannan matsayin ke ce yar gaban goshi ke ce yar gata ke ce yar lele komai sai da izinin ki ake yi a gida sai kin ga dama a yi to bayan wannan sai me kuma ai ai ai matsayin da yake nan in an tashi tafiya umara ma da ke za a ko ba haka bane ba in ya tashi tafiya taro abuja da ke za a haka ne to sai mai daga baya kuma kin sa yanzu kin samu wannan matsayin ke ce lamba daya kin kwakula komai kin tattala komai kin hada komai guri guda to sai mai kuma bayan wannan ni dina san dai sai dai a taburin kasa in za a tafi gidan biki a zuba sarkoki a zuba zoguna a sa lex mai kyau ko a tamfa yar ubansu a lataye jaka daga takalmi kwas kwas kwas wani kila ga mota ma tana numfashi kina fakin a ce ga hajiya nan fa ta zo ranki da dai hajiya to duk sai me kai in ƙara miki ma in ƙara miki ma renan ciki a ingila haihuwa kuma a dubai ba ƙarshen matsayi kenan ba za a yi cikin a najeriya amma ina za a je a huta hutun ciki sai a tafi ingila in an tashi haihuwa fa ina za a je sai a tafi dubai duk kin samu wannan matsayin sai me eh kin samu wannan matsayin sai me wai eh yanzu yaron gida ma sai ya kama kafa da ke zai samu abu duk kin samu wannan fada sai me ƙarshe dai zaki dai sai mutuwa eh tunda baki saki hana kanki mutuwa ba kin yi tsararo to kuma kina mutuwar duk wannan abin da kika shuka sai kin girbe shi da hannunki to bayan Allah ku tsoron Allah karki hana ta zo ke kuma karki waye gari ki kore ta komai da ajalin sali kulli ajalin kitab in wa'adin auren shi ya zo wallahi ki sani ko da ke ko ba ki za a yi zan ba ku wata kissa original ce lamba ɗaya tunda wanda ya bani labarin uwarsa ce kishe za a mata ta tada fitina ba mai more zaman aure a gurin mata sai mai wadata amma kai in baka da wadata sai da haƙuri sai lallashi to a yi haƙuri kullum sai ka ta lallashi haka muke gamunan kullum sai mu ta ba da haƙuri eh zai ta ba da haƙuri a lallaba a karɓe mu da haƙuri ko ba haka bane ba yawwa sai mu ta ba da haƙuri mu dan karanto hadisi da aya mu dan kwakwafar da ku eh mu dan kwakwafe ku da hadisi da aya kar ku mana kar ku mana tutsu lefan ma aka yi kankankan duka aka yi wannan kwakwatu goma aka yi wannan goma ya gina gidan amarya tas ita ma aka gyara mata na tace ba ta san nata na amarya take so aka ci jiki ba shi kenan ba aka ƙara kwaskwaran natan ƙawaye suka je suka ziga ta na amarya kaza kaza kaza wallahi gwara ma naki ta ce to a sake ba a sake ba ta natan aka ba aka ce to jiki aka ce kuma ki zaɓa banda saudiya ki zaɓi gari ɗaya zan miki biza ke da ƙaninki ki je ki wata ɗaya ke sati uku a can ki zo saudiya ke sati ɗaya ki umara ku dawo duk wannan fata kuici za a mata kishiya ne ki zo ki zama kishiyar talaka ke gari sha mamaki bilalazi ai biri a gurin ma a gurin a gurin musulmi yake a gurin liman yake shegantaka ko ya je gurin maguzawa ta ce ita ba ta so ba inda za ta kawai wayo ne a kore ta don a ci amalci wayo ne a kore ta don a ci amalci to ya ce to shi kenan dama wannan damar ki ce ni ma sauƙi na ne nawa zan kashe ni na ce fa ki je a muku biza ki da dan wanki ya raka ki ki tafi ingila ta akai ko ingila ko america ko ma germany ta je can kawai ta huta a hotel ta huce sannan kuma satin ƙarshe kuma ta zo saudiya ta yi umara a dawo gida a shaidu wani abin da ake uban bai sani ba ya aka yawon tudu wani gangare ƙaninta ne ya tsegunta uba kowa aka yi dai labari ya zo gurin uba sai ce a kira masa mijin sunansa alhaji aminu muƙaddara ga uban nan a falo akan kujera ga aminu ya shigo bijin yarsa kenan hajjiya zainab baba ina wuni lafiya ina gaji alhamdulillah sai ni na ji abubuwa suna ta faruwa a gida ko ya ce iya wallahi baba ce to shi kenan sai ban ya ce wane ce na an baba zo ita je ka je ka da Allah ka dauko min biro da takarda ce to yanzu tukuna ya ce alhaji gashi sai ce ba alhaji aminu alhaji aminu ya karba ya ce saki hajiya zainab ce subhanallah ita alaji saki fi kace yace yace ai ba wani abu ne far tsakanin yace ka sake ta nace yace kai alaji kai hakuri yace ba ni ne baka ita ba akwai wanda ya baka ba ni ne uban zainab din ba sai alaji kai ne nace ka sake ta ya dauki biro ya rike yace umarni fa nake baka ko ni ba ubanka bane ya ce ubana ne kai isto karkar bari in sake maka magana ne alhaji aminu na saki hajjiya zainab wanci suke daya ya ce kai ina mudi waye kowa ne direban gidan da haka sai ya ce ka je gidan alhaji aminu a kwaso kayan hajjiya zainab akwai mai aikin gidansu mai wanke-wanken gidan ce wancan ta ce na amma alaji ta shigo ya ce nawa nake binki nawa ake binki ne a wata ta ce kaza sai ce to ga kudin aikinki na wata shida ko kuma na wata bakwai ki tafi gida ki huta ya zama samu mai aiki amma ba salama ki ne ba kawai dai wala Allah ki zaki je kauye zaki zarci yan uwa wannan kudin mota ne wannan albashinki ne na wata shida ki je ki huta bayan wata shida ki dawo ki cigaba da aikinki yanzu mun samu yar wanke-wanke wallah abin da ya faru kenan shi kenan yar wanke-wanke ko ta cigaba da wanke-wanke aka ji a kwaso kayan hajiya zainab aka ce a gyara mata wancan ɗan ƙaramin ɗakin a ɗan kai mata yar ƙaramin katifan ta 'yan makaranta wallahi kuma abin da ya faru kenan da kin ga ya ce laifin kuma kwaya ɗaya in ka ba ta ban yafe ba ya ce ni zan ba ta kala biyar ko shida kwaya ɗaya ka ba ta ban yafe ba ko ta dawo gidanka je karba dangin ko kuma ka kara wa amarya to kun ga wannan shi ne hukuncin Allah duk mare na kaɗan ɓarawo ne to wannan ya kamata ku ki ganewa cewa abinda Allah ya baki shine rabanki kin zo a ta farko ko a ta biyu ko a ta uku a ta hudu ki gode wa Allah dama haka Allah ya rubuta zaki zo amma in biki karɓi wannan raban Allah ba ko zaki kwashi wahala wallahi kun ga dai labarin Hajiya Zainab yanzu kuma za a ci amarci hankali kwance ba ga bane ba hankali kwance ya dauki amarya ku ya bi dada sai da ya wata biyu ma ba kasar kayan ma ya ce daman kar a kai su ma baki ɗaya gaskiya tafiya za su e suka yi suka ta yawo a sama aka ci amarci ajiya zana tana gidan wanke-wanke to billahi allazi la ilaha illa hu Allah in ya tashi kamun dan adam sai yafi wannan wulakantuwa wallahi na ba ku wannan misalin ne dan ku gane cewa duk wata yakurin cutar da yakuwarta a gidan miji ko ƴaƴan miji ko wace ce wallahi alazim lan alkiyama kaskantuwa da wulakanci sai tafi wannan matar ba ta tsuna nake muku ba ina faɗa muku gaskiya abinda Allah yake faɗa akan ku ne so da in kun karba kun ji kun zauna lafiya da kishoyinku ruwanku in kun cuci ƴaƴan miji ruwanku amma ki sani ke babban bala'in ma da kike ciki yanzu ta hajjia da musulma ce ko kafira kuma tana nan a cikin musuluncin ko to amma fa ke in kin yi wannan fa ke kafira ce ƴan wuta ce Allah ya yi bulaliya ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yafiya baya gafara ga duk wanda ya shirka da shi amma duk abin da ba shirka ba Allah in ya ga dama yana yafewa to ke kin ga shirka kike fa Allah ka samu dace to shine suke cewa in antum illa fi dalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir suka ce inda muna ji ji na fahimta muna hankalta da ba mu zama yan cikin gidan wuta ba da ba mu kasance fasinjan wuta ba Allah ce fa atarafu bi dhanbihim sai suka yi ikirari suka karbi laifinsu abin da yasa na faɗa muku dama cewa Allah baya yanke mutum hukunci sai shi karan kansa dan adam din ya san cewa wannan hukuncin yafi dacewa da shi ka gani fa atarafu suka yi itirafi da zunubin su Allah ce fasuhuqan tir Allah wadare li ashabi sa'ira ga yan wutan sa'ira duk wanda aka ce dan cikin wutar sa'ira ne to Allah wadaran shi khaba wa khasira ya tabe yayi asara Allah ce innal ladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi haqiqa wanda suke tsaron ubangijin su a gaibu a boye mijinta baya nan ko ta tafi makaranta ko ta tafi unguwa kaga yanzu mijinta baya kallanta ba wanda yake ganinta to wannan shine to kin tsoron Allah a wannan yanayin shine ma'ana yakshawna rabbahum bil ghaibi ɗaya daga cikin magabata yake wa ɗansa ma'ana nasiha ya ce ya bunayya idan halauta biribatin fannafsu da'iyatan ila ɗuguyani fastahayi min nazarin ilahi wa kullaha inna ladhi khalaqal zalama yaran yace ya kai dana idan ka je gurin da babu kowa babu wanda ya sanka ko ka shiga cikin duhu a wannan lokacin fannafsu da'iyatun ila duguyani da'iyatun ila duguyani a lokacin zuciya ta fi saƙa mutum ya saban Allah ba haka bane ba to mijinki ya tafi ya ma bar ƙasar sai nan da wata kaza zai dawo to kin ga aikin sa menene yanci kuma da man kin fi karfin dangin mijinki ba ki jin tsoron su to dan Allah ba sai abin ta gada ba kenan za ta yi ko kuma kin safi kin tafi makaranta ya kai ki jami'a shi ya amince da imaninki ya kai ki kwaleji ya amince da imaninki kin ga yanzu ba mai miji ba zai ganki ba ba wanda ya san ki to a lokacin zuciya ta fi saka mutum ma na sabo to sai ya ce fastahi min nazarar ilahi wa kullaha in zuciyarki ta saka miki saban Allah a lokacin malam yace yace ka ji kunya ka ji kunyar cewa ko da ubanka mijinki baya ganinki dangi ba sa ganinki ko kin je kasar da ba kowa to ki ji kunyar allazi khalaqa zalama yarani wanda ya halicci nisa da duhu yana kallo na dare a lokacin wasu ke fita suke barna wai saboda ba a ganin su idan mu ba ma ganin ku Allah yana kallon ku fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka an gane to shine Allah subhanahu wataala ya yabo innan bayi innal ladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi hakika wayanda suke jin tsoron ubangijinsu ma'ana a gaibu Allah ya ce lahum maghfiratun wannan suna da gafara babba wa ajrun kabir da kuma lada sakamako mai girma an fahimci abin da ke ko kenan ba a samun lada babba da sakamako babba sai an yi menene sai an yi aiki na gari sai an yi aiki na kwarai to shine Allah sai yake faɗa musu wa asirru qawlakum ku yi sirri ku ɓoye maganarku a wuji harubihi ko ku bayyana maganarku innahu alimun hakika shi masani ne bi zati suduri da abin da yake kirjin bayi abinda ma biki ba kina saƙa wa Allah ya sani to kuma ina aiki wasu daga cikin magabata suka ce dalilin saukar aya shine musulkan ƙuraita suna cewa kai ku yi a hankali kai wannan ubangijin muhammadin ya ji kun san da ya ji zai sauko da za a yi magana a kanmu to shine Allah ya ce ka faɗa musu wa asru qawlakum ku koye maganar ku aw jaharu bihi ko ku bayyana ta innahu alimun bi zati sudur shi masani ne ma da abin da yake kirjin bayi abin da bayi suke sakawa ma tuwasu bihi fi nafsi kama Allah ya sani ala ya alamu man khalaq ku a tsammanin ku kamar Allah bai san wata halittar da yayi ba ko saboda yawan halittar Allah Allah ya manta wata halittar a'a ya alamu man khalaq ya san abin da ya halitta wa huwa latifu shine mai tausasawa mai ilimin kananan abubuwa al-khabiru kuma mai bada labari an gane ku bi ma'ana mai bada labari akan komai duk abin da muke aikatawa Allah ya sani huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan ubangiji shine wanda ya shimfida muku kasa ta zama horarriya a gare ku Allah ce famshu fi manakibiya ku tafi ma'ana a sassan wannan ƙasa wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikinsa wa ilaihin nushur kuma ku sani cewa makoma matattara tana ga Allah subhanahu wataala duk abinda zamu yi duk abinda zamu aikata to mu sani cewa zamu koma zuwa ga waye ga wa zamu koma ga Allah daman daga ina muka taho daga gurin shi muke kuma zuwa ga wa zamu koma eh zuwa gare shi to shine Allah yake ta tambayoyi a amintum man fis sama'i shin kun amince da danka ko kuma da makirci da kullun wanda yake sama waye ya sama waye a sama kuma ku da kidan har yanzu ina Allah yake aha to nan Allah ya ce a amintum man fi sama yanzu kun amince da wanda yake sama an ya kasifa bikumul arda cewa ba zai iya kifar da wannan ƙasa kuna ciki ba kenan kaga waye waye sai kifar da ƙasa to kenan waye a saman mhm fa idza hiya tamur shiga tana ta tafiya tana ta murginawa murgin murgin murgin murgin am amintum man fi sama ko kun amince da damkar wanda yake sama an yi rusula alaikum hasiba ba zai aiko muku da wata tsawa ba ba sa ta'alamu na kaifa nabiyu duk nan Allah yana ya sani mu ma mun sani Allah ba mu amince za ka iya yi mana amma Allah yana razana mu ne yana firgita mu ne in Allah ya razana mu ya firgita mu yana mana da dan mu razana mu koma ga abin da Allah ya faɗa ga abin da ya ce idan uwa ta da kiɗanta saboda ta ce abu yi ba ai ba da ta da ke shi ta kuma ya ba za mai koma waje ta kuka ba ko a ta da ke shi ne don ya je wannan abin da ya ta sashi mu ma idan Allah ya mana bulala ya mana tsawa ya tsoratar da mu ai ba ya ce mu zama kamar firgitacce akuya ba ne a ya mana bulala ɗin ne ya mana tsawa don mu koma mu runguma abin da ya ce mu runguma damu saboda al'amarin ubangiji zai iya yanzu ba mun ga yadda da ƙaruna ba Allah ce fa kasafa na bihi ko wa bidaril baki daya Allah ya tsaga kasar dama ai ta Allah ce da da dukiyarsa da komai nashi suka tsunduma kasar kuma ta koma ta hade ba Allah ba zai wannan ba kuma ga ga ƴan ahqaf su kuma da Allah ya tashi musu azaba sai aka tsaye sai aka yi tsananin zafin rana sai kuma aka yi hadari hadarin nan ya yi bakikirin a bayan gari ya yi inuwa kowa ya fice kai ku zo mu je mu sha inuwa girgizanta ai haza aridun mumtiruna ko Allah ce bal huwa masta'ajaltum bi rihun fiha azabun alim kai ka aiga hadari walla mu fita mu je mu karkashin wancin girgita na rana kwanyar sai da suka tattaru da su da ƴaƴansu da jikokinsu da iyayensu da tsofinsu ashe ba ruwa bane azaba ce Allah ce bal huwa masta'jaltu bi ba hadari bane ba ruwa bane ba azabar da kullun kuke cewa in annaban gaskiya ne ta zo azabar ce ba sani ba to yanzu wanda yake da irin wayannan dabaru da da hikimomi zaki koye mishi ne ku kalli fa wannan fa shine fa wanda yayi wa annabi Musa dabara duk kisan ran da fir'auna yake yi amma Allah ya tsere da waye annabi Musa to dole zan takaita anan saboda yanayin lokaci gobe idan nazo sai mu dora akai amma dai mu gane cewa duk inda zamu je mu dawo musamman hannun Allah ne muna kulawar Allah ne in kin ga kina ta sako Allah yana kyale ki kina samun nasara wallahi ta lalace ba kuma kauna bace ba in Allah na kaunarka da kai farko zaka samu matsala sai ka tuba amma kina tayi kina tayi kina ganin aikin fa karfin kowa ke wallahi in dai kina da in dai da boka da malam wallahi ba wanda sai ta kani in dai da boka da malam ai wallahi ko zan yawo da tsimma ne wallahi sai na ga bayanta wayo wayo ke ma ku za a ga bayanki in sha Allah eh ai ko in dai da boka da malam wallahi bata isa ba ni din za ni za ta ja da ni bata san ni bane nawa nawa nawa na gama da su balle wannan karamar kwaruwa ne kuma la ba wanda ya sai taka ni ko yata walla ba wanda ya isa wallahi wallahi ko zan tafiya tsirara sai na ga bayanki za ki tafi ma da riga da sutaraki amma za ki ci gidanku eh za ki gane kurinki to saboda haka duk wayannan wa'azi ana muku ne don ku gyara mu da aiki mu mu faɗa muku ko ba haka bane ba ko ku karba ko ka ku karba ta bakin mu'azu ku sa'ad zungur ne ku yace ko ku yi kuka ma dai saboda haka to wannan shine kaida in za ku gyara kabarin ki ne aljanna kici in ma ba za ki gyara ba dai kabarinki ne dai wuta kici wa ma alar rasul illal bala shi mai wa'azi kawai dan sako ne in ya riga ya faɗa ya gama kin ɗauka ruwanki biki ɗauka ba mai wa'azi ya tafi Allah ka mana gamdakatar ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين wa azilla shirka wal mushrikin wani ya tare ni jiya